بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau tara ga watan ga watan Dhulhijja ranar Arafa shekara ta 1447 wanda ya jira 26 ko 26 ga watan Mayu 2026 miladiya ana majalisi namu na safe da muke karatu cikin wato littattafan hadisi a yau alhamis a yau yau talata mota imam malik malik ya ce babu la'amali fi tayammum babu zai magana akan yaya ake yin taimama قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى Ubaidullah yake cewa ya haya ba mu hadisi an Malik daga Malik an Nafi' daga Nafi' annahu aqbala huwa wa Abdullah ibn Umar cewa sun wato fuskanto shi da Abdullah dan Umar min al-Jurfi daga Jurf waje ne hatta idza kanu bil mirbad asai suka iso mirbad nazala Abdullah fa tayammama sa'idan tayyiba sai Abdullah ya sauka ba samu ruwa ba sai ya nufaci wato kasa mai tsarki fa masaha wajhahu wa yadayhi sai ya shafa fuskansa da hannayensa ila almirfaqaini zuwa gwiwa hannunsa kuma salla sai ya salla to bari mu kama kanta hadisan sai mu tattauna wa hadathani an malik ya kuma ƙara bani hadisi daga malik an nafi daga nafi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana ya tayammamu ila almirfaqaini shi zai taimama yana taimama ne wato ya shafa fuska sai sai shafa daga hannunsa zuwa gwiwa hannunsa ba ku'i ba wasu ila malik kaifa tayammamu wa aina yablughu bihi an tambaye ma malik ya ake taimama kuma ina zai kai fa qala yadribu darbata lil wajhi yace yayi duka duka na farko ya shafa fuskar sa wa darbata lil yadaini duka na biyu kuma ya shafa hannunsa wa yamsahuhuma ya shafa su ila al mirfaqaini har zuwa biyu hannu wannan imam malik ya faɗi mazhabin sa ya faɗi mazhabin sa ne a wannan waɗannan riwayoyi da ake da shi kuma wannan kun ga ya roto ruwayi guda biyu daga Nasir. Ruwayan farko daga aikin shi Ibn Umar sun dawo sai haka yayi. Ruwaya ta biyu kuma Nasir din yake ba da labarin shi Ibn Umar. Wannan shine as-sahih, wannan shine as-sahih cewa wannan aiki aiki ne na Abdullahi ibn Umar ba aiki ne da da aka roto da isnadi ingantacce zuwa manzo Allah ba. In kun duba sunan da Qutni za ku ga wasu sun ce haka manzo Allah ya faɗa. At-tayammamu darbatani darbatun liwajhi وضربة لليدين إلى المنفقين wannan bai tabbata ba a sahih shine abin da malik inda suka yi da sauran malamai wani aiki na abdullahi dan mas'ud kuma wasu daga cikin magabata da yawa wannan shine ra'ayinsu shi aka ruwaito suna yi suna kaiwa har zuwa hannu akwai kusan jumhurin malamai shafi'iyya malikiya imam malik imam shafi'i da da yawa daga cikin malamai imam al-auza'i wannan shi da ra'ayinsu cewa in za a yi tayyama a yi mushi duka biyu sannan kuma akai akai akai gwiwa hannu sai dai malik shi yana cewa a duka ɗayan shine wajibi duka ɗayan shine wajibi sannan kuma idan aka tsaya a ko kamar da ruwaya ta can gaba in aka tsaya a wato shi wannan me sunan nan ne eh to a idan sabu na kafa da wanda ai a ya hannu shi ne da ko kone da ya hannu eh wanda wuya hannu ke da ko eh akwai wani sunan ba dai to ma ka tsaya da shi a ran wuya hannu wajen kuɗi ne to ba mali ya cewa ajza a wuya masa yayi wannan shine riwaya daga wajen sa yace in ya tsaya a nan yayi wannan yayi farali amma in ya kai na yayi mustahabi wannan sabanin sauran wanda suke cewa su dole ba dole ba sai an wannan sai an kai ma wato har mirfa kai din akwai wannan kuma san duk su ne ra'ayin fuqaha wal amsal da yawa gaskiya Ibrahim an-Nakhai al-Hasan al-Basri da sauran malamai da dama za ga kusan duk shi ne ra'ayin su to akwai ra'ayi su Imam Ahmad Imam Isa ibn Rahuwiya da wasu daga cikin magabatan da masu ba kamar su Ammar ibn Yasir da sauransu wanda suke ganin cewa shi taimama din kawai da shi a fuska da ya mutu ga hannunsa haka kuma ta fuskar waya wannan ta fi karfi ta fuskar waya wannan ta fi karfi a ruwaya ce wacce take mafi kyawun ruwaya da aka rubuto shine ruwayan Abu Wa'il Shafiq ibn Salama daga daga daga daga Ammar ibn Yasir Shaqiq ibn Salim ma muhadram ne ya da mutum wanda ya wato yi rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ya na ruwaito ruwaya wanda yake daga Abu Musa al-Ash'ari suna gadama da Abdullahi dan Mas'ud kan taimama sai ya bada labarin cewa to ai akwai ruwaya wanda Ammar ibn Yasir ya ruwaito cewa kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ce kaza ya faɗi shafan fuska da hannu shafan fuska da hannu to shi a ruwayan a ruwayan shafi ibn salama kusan ba a yi sabani sosai a wajensa ba ba a yi sabani sosai ba sabanin da aka yi ba su da yawa ta fuskar cewa ji lalle shafan fuska ne da hannu to amma ta akwai ta wani ta wani bangare da ibn abdulbar a cikin littafinsa a tamhid da alisib kare ke ganin hadisin shi yasa malik wasu da cikin malamai suka ki sakan jiki da shi an samu an samu wato dan kwangwabakon baya akwai ruwayan abu mu'ashir badif a wani kimta daga al'amash ya ce a sahihai na cikin sana ibn wannan sana ibn da ce a gabana wanda shi a nan sai yake cewa a thumma barama bi shimalihi ala yamini shi an faɗa cewa duka ne guda daya barbatan wahida wannan ta tabbata daga ruwayan al'amash daga shi abu wa'il daga wato shi Abdullahi Abu Musa al-Ash'ari da kuma zuwa ga wato Amr bin Yasir. To amma a can sai yake cewa sai ya shafi hannunsa damansa akan hagu sannan sai shafi fuskarsa. Kaga aka san abin da Qur'ani ya faɗa. Ya Qur'ani ya faɗa. Amsa humiru ya bi wujuhikum wa aydikum min. Kaga fuska sannan hannu. Shi kuma wannan sai ya ce hannunsa kafin fuska. Sannan aka akwai waya kuma Salma ibn Fuhail daga Abu Malik al-Ghifari daga Abdurrahman ibn Abi Abza shi kuma a can ma shi a ruwayan shi ma sai ya ce sun ba mata abihi ma wata hagu waya dai ila nisfi dara zuwa ma har shi ba wato rabin rabin zira'insa kaga kamar ya wuce ku'i kenan da yaran cin malamai sun ce wannan ruwa ce shaza amma ibn abdul ya cewa kaga ruwayan akwai dan cin karo da juna akwai ruwaya kuma da ake da ita ma ta hanyar shi ibn ibn abda din daga ammar wanda a ciki yake cewa a ba ta nake sankawa ba ruwaya shu'ba da yake rawaito daga salama daga zar ibn ibn ibn abdurrahman ibn zurara shi ruwaya sai yana ruwaya daga abdurrahman ibn abza daga babansa daga ammar can sai yace thumma nafaha fihi fiha wa masaha biha wa ta'awwa kaffaihi kaga ya fara kawo fuska kafin hannu sai kuma sai kuma hannu kafin fuska wanda wannan shine kuma al-ashma bil mahfuz an abi wa'il shi yafi shi yafi kamata ya zama an haddace daga abuwa idan sun fi yawa ruwayar su al-sauri ruwayar su abu mu'azzar barir ruwayar su sauran malamai da ba al-bajra al-amash kuka da haka suka rubuto ruwaya to wannan duk suna daga ciki ba wannan ne kadai ba in kun duba ga sauran abin za ku ga ruwayoyin inda wani lokaci a gabatar wani lokaci a jinkitar wani lokaci kaza wani lokaci kaza wasu lokacin malamai duka a wannan ruwayoyin suna ganin to to tunda an sami istirabi sai za a koma ba asalin qur'ani da kuma aikin magabata da ba mun samu hadisan suka saba sabani to kana sa a fassara hadisan sai dai a kowa ba aikin sahabbai ko kuma a koma kuma zahirin abu da Qur'ani ya bayar to aikin sahabbai can maza wasu daga cikin malaman Madina da tun daga sahabbai ba su Abdullahi da Umar su suna kaiwa har mifaqai an fahimta sai sai Malik ya ce to wanda kaga ya fassara mu da hadisan amma sannan kuma suka ce Ibn Abdullah yake cewa in ka duba zahirin Qur'ani dan kawai Qur'ani an ce a lula ka wanke fuska ka wanke hannu ai abin da yake muhkami a aikin mazala shine duk ya sabanta wankewa idan haka shi ma wannan tunda yanzu an ce ku shafa fuska ku shafa hannu ku ku sabanta duka an fahimci maganar eh to saboda ka magana ce wacce take akwai fuska ta bilan nazar tsakanin malamai sai dai magana ne mafi inganci shine duk wanda za a yi ne idan ba a da wato riwaya wanda a rinjaya da ita magana mafi inganci waya wanda za a rinjayar ingantacciya ta hukunta cewa duka ne guda daya amma ko dai cewa hannu ne ko fuska wannan muna da wato maslaki guda biyu ko dai maslakin farko mu ce duka wannan yana na jawas idan kayi fuska da hannu ya yi in kuma kayi hannu da fuska ya yi ko kuma mu ce wannan ya yi ba ne bil ma'ana wannan shi wataƙila abu wa'il da ya ruwaito wayar daga Abu Musa al-Ash'ari daga Ammar ibn Yasir waya ce bil ma'ana ana nuna kawai sinadarin abin da aka yi wato abin da aka yi kai a wurin ba ba zan je ran giyar abin ba wanda ni wanda kamar ya fi a yanzu ya fi kwanta mu cewa a fara yin fuska kafin hannu ruwayan Abu Wa'il wannan ruwaya ce bil ma'ana al-abha sadaka wannan abin na da ya da fadi kware da gaske maganar shi ta yamma nan wanda ya zaɓa wancan maganar magana ta ba wani ta nesa bane gaskiya yace zai duka biyu ko ce zai kai almirta qaini amma dai wa wacce take sunna ta fi tabbatarwa isnadi da ingantacce ya fi tabbatarwa to wannan shine a shine ruwaya ta ta Ammar ibn Yasir eh wa mutum yayi fuska kawai sai ya nutsa hannun saka kawai shi kenan bugu daya barbatan wahida aka ruwaya ta zo ruwaya Ammar wannan muhkama muhkam ne sosai kuma ruwaya ta take ba sabanin ba shi ne ba kan kabi da wannan cewa a duka na biyu wannan mustahabbi ne wannan watakila ya zama aiki na magabata an yi shi ne kawai alal ijza amma dai suna ta ce duka guda daya sannan kuma wasu na cewa kaga aikin mutane ba zai na ishtihadi ba zai shiga ishtihadi zai shiga ciki da Abdullahi dan Mas'ud shi da shi da aka tambaye shi da Umar dan Khattab farkon al'amari gami da mai janaba mai janaba da suke hana mai janaba ya taimama kaga ai da aka tambaye su aya sun kawo zahirin aya suka lura da shi sau ita hari zai iya shiga ciki wannan wannan ba a ce abin da zaka ce da umu bihil balwa a wani lokaci in aka samu kawai wani sahabin ya hudar qur'ani aka ci gaba shikenan sai ba za a samu lokaci da za a zo a a ce watakila bai samu lokacin da ya tambayi wani sahabin ba ba amma kuma bin yasir ya zo da karkarin ilimi da wani karba har ma ya tuna ma umar umar yake cewa ka ji tsoron Allah ittaqillaha ya amma yake ta in shi ta ya amal mu'lam muhaddith li hadha al-hadith in ka ga in kana so ka kana ganin hadisin bai ba gamsu da shi ba kana ganin kamar haddace da kyau ba sai in shiru in ce a'a ni walle ka mata ba ta walle ta na dai mutum ta maka abin da ka jibin ta maka kanka ai ka ce ka ji to da ka shi kenan eh duk da Allah ya lamu sunna ta bi aka ga shi Umar ma bai ba gamsu ba ce to ai ya manta ne shi kuma man haddasa wa nasi ko abin da muke in ya ce in da ka daga bai kai ta shi ba bai shi ma ba kai faru ba shi ya manta sai ka ka manta da wani ilimi wanda ya tana kuma hujja ne akan wanda ya manta masha Allah sai to sauki yanzu dai mu tsaya dai akan dai ruwayi dai ruwaya dai ta ita ce ita ce arwaya taqwa ala ala lamar wannan shine ina ne wani ne aiwa tabarakallahu fikum masha Allah sai mutul akam ko ha matsala kamu Allah ya kawo mu wani babi wanda inda za mu bi shi amma dai shi ma dai wannan da mu dai bi shi a hankali kawai masu ma zo gaba inda muke karatu na masallaci sai mu sake baki sosai kitabul biyu kitabul biyu Malam ya ce kitabul buyu'i littafi wanda yake bayani akan ciniki وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما أنا حديثين يقول لا حديث برفع حديث عبد الله بن عمر إلى رسالة كما الله سوى إذا تبايع الرجلان إذا mazaje guda biyu mutane guda biyu suka ciniki fa kullu wahid minhum wa bil khiyari kowanne ɗaya daga cikinsu yana da zabi cewa yana ganin ciniki a fasa ko a zaddar ma ya na tafarraqa mutakar ba su rabu ba wa kana jami'an suka zama a waje ɗaya dukan su aw yukhayyiru ahaduhum al akhar ko kuma duka su zama sun karbi a wato sun zartar da cinikin ko kuma ɗaya daga ciki ya zama ya ba ɗaya zabi fa in khayyara ahaduhum al akhar fatabaya ala zalika idan ɗaya daga ciki ya ba ɗayan su zabi suka yi cinikin a haka faqad wajaba al-bay'u to shikenan wannan wajen ciniki ya auku wa an hakim ibn hizam hadisi daga hakim ibn hizam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi mutakar ba su rabu ba aw qala hatta tafarraqa a sai sun rabu fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana komai abin da ke cikin wannan haja burika lahu ma fi bai'ihi ma ubangiji sai musu albarka a cinikin su wa in kataba idan suka boye wa kaza ba suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai'ihi ba sai dan da nan albarkan da ke tsakanin da ke cinikin nasu wani sai tauye shi sai ya lalata shi wannan hadisai guda biyu suna daga cikin abin da fuqaha ke kira al-khiyarul majlis zabi da masu ciniki guda biyu suke da shi kowanne in an yi cinikin ya azartar ko ka azartar jumhurin malamai suna faɗan sun aiki da wannan hadisi cewa idan muka yi ciniki sai na ga bamu riga mu rabu ba sai na ga gaskiya kamar wani fara bi na bashi gashi na riga na dan Allah to kai hakuri ko kuma a na ji dai kamar cinikin da ba na sai azartar ina da dama in ce na fita kai kuma wajibi ka damu da kuɗi na ni kuma dawo ka da hajar ka wannan shine khiyalul majlis a to da yawa da kuma malamai ta cewa wannan hakki ne na mai mai ciniki wani karba da ba na gashi matsala na mai ciniki na masu ciniki din ko mai saye ko mai sayarwa to imam bali ya saba a wannan babi shi khiyarul majlis shi yana ganin da zarar an kulla ciniki yana ganin akwai allazumul fawdi allazumul fawdi shine ya lazumci kowanne a ciki wannan a tafarruq sai fasara shi da wato wato zartar da ciniki ko kuma ya zama ko an yi sharadi kafin nan khiyaru sharadi ya zama mun sharadi kafin mu tashi cewa to idan na je na ga da aibi zan dawo maka da shi to wannan kaga kai ne kake da wannan khiyaru sharadi ne amma gabanin nan aka riga aka ciniki to ko yaya ba muna ba musamman ma mun shiga wata magana da zama mun shiga wata magana muka ƙara dawowa amma ba mu rabu ba ba ma lishiya wajen ba ka ji dama ka zo ka ce kuma daga baya za ka zo ka fasa ka fasa wannan cinikin akan wannan magana ta yi tsauri sosai tsakanin shi da Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid daga cikin yayansa ne kuma malami shi ma a Madina akan wannan aiki cewa jinin Imam Malik ya halatta tunda har yana cewa hadisi manzo Allah zai mashi tawili irin wannan a sahihi da shine maganar jumhur maganar jumhur cewa khiyar majlis khiyar ne wanda yake yana nan wani alzumul fauri da imam malik ke magana mazala ya dabaibace shi da arabu rabuwa kuma da rabuwa na jiki idan kun rabu sannan kuma sai shi ne zai zama ban da dama in ce na fasa amma ba mu rabu ba ina dama in na gani sai in zo in ce na fasa daga cikin abin da ake yi kai cewa shine ina ga malik abdullahi dan umar ne wani lokaci ma shi idan aka ciniki sai dan yi gaba ya dan haka haka haka sai ya dawo kuna za mu zauna to kaga ai ya kashi a fasara arrawi adra bi marwi eh saboda haka shi ya fi sanin ma'anar wayarsa ba malik fata shi tawili ke ba ya ki daukar hadisin ne baki dai ba tawili ke ba hadisin muna fata Allah ta'ala ya ji shi amma a wani lokaci ai magana ta yi tsauri sosai su ibn abi zaid sun kokarin su su su su tsorara malik akan wannan hadisi da bai dauka ba ya ce za kuma mu kawo mishi aikin mutanen Madina da ya gudana da shi ba yana tuta da mutanen Madina ba to ga mutanen wani da wani da sun yi aiki da hadisin kai kaki bai ma yana da nashi tawilin da yake za ka magana fi inganci wannan shi abinda zahirin wannan hadisi ya yi faɗa na khayal majalis gaskiya wannan yana kuma da yawa daga cikin malamai magabata su yi amfani da na hadisi dan shi babu bayin babu man Allahu anhu min al-buyu eh sai sai sai ka bai kara eh inda arabu shi kenan sai dai in ka zo ka ce arabu kana da hujja ka je ka ga akwai almundahana kai ashe wannan abin da ka bani yayi an tsaya ka bani eh to ai to ai to ai a dama wannan ai dama rabuwa aka ce ya zarfu shine kowa ya je kowa ya je ya sami ba matsala amma ni na tafi sai samu a cikin haja akwai matsala zan dawo ne amma kawai ana magana cewa bayan mun riga mun rabu sai ne dama kamar da nake ba shi na gina wasu yan kuɗi sai tana cewa to kuɗin da ya taya zan bashi inda zan bashi hakuri kawai da ba da hankula to shi yana zaɓi ya ga zai ba kuɗin ko da baka ba in ya maka ya wani da option ya ci shi ba zai bayar ba ya riga ya yi ci. Yeah. Kurabu. misali kuma bayan kan awa daya haka zai dawo. Eh, kurabu. Kana da dama ka ce yanzu sai ne ka siyar a matsayin wanda ya zo siyar. Oke bayan ya sai ka siya mafi karanci? Da yawa da cikin malamai su sun karanta haka wannan shi an hira tawarruk a tawarruk a kodake wannan dai shi wannan naka ma zai fi zai fi zai fi tabbata ka je ka damu shi da haja ya ga shi ba zai karba ba tunda ba wai almanda hana ka gani ba kai kai da dama shi kenan sai ku yi ciniki kawai aka ciniki abinda dai malamai ba sa so a wannan babi shine ya zo wajen ka yana son dubu tamanin da yanzu ya san dubu tamanin a dama kasan kuɗi yake so zai kai baka dubu tamanin sai dai sai wayanka wayanka wayanka nawa ne waya dubu ɗari to ga dubu to ga shi to sai kuma yana gama sayan waya sai ce to shikenan yanzu to sai ka sai wayan a waje na da ji to sai in baka dubu tamanin kashi kenan wani shi ake tawarruk eh to wannan gaskiya malamai sun sun ce wasu daga cikin malamai sun halatta in akwai bukata amma da yawa daga cikin malamai sun karhanta shi suna cewa to wannan kaga ai wani wani hikima kawai aka yi an yi wani haka an yi je kaka dawo kawai aka aka abin nan to abin da lokaci akan halatta saboda maganar islamic banking islamic banking din nan su suka tunawa sai sun dan irin wannan eh kina wasu daga cikin malamai suka suka suka yi ijza'in sa amma dai gaskiya magana gaskiya magana shi irin wannan yana da dan gaggai kwarai da gaske to ai kusan ha'inci aka yi wato ba za ka ce ha'inci ba dai amma dai kusan wanda ba dabara aka yi shari'a ba ta san hila sai zama kamar ai wata banu isra'iliya haka eh an ce ka ku ci kaza amma kun sa faɗa kaga duk wannan ba shine ba hajjar harkan kasuwanci yana da ai da zan fara kun jira ce muku ai to mun shigo babu mafi kyawun mafi kyawun mazhaba da ake da shi a cikin malamai wanda maza ba su maza ba su kafi kyau babin kasuwanci babu kan imam malik babu imam malik saboda ai kusan a madina ana wannan kasuwancin sannan kuma ya yi tataktin sunan al'amaliya da ke alaka da albiyo sannan shi wani suna ita maguɗi za a yi za a ga malik a gani ya kuma ba da fatawa saboda haka haka mazhabin shi yana da kyau kwarai da gaske za ga imamu ahmad da yawa lokaci yakan yakan karkatar ma maganar imam malik a irin wannan wannan babuka wa babu kuma wannan shi ne shakar khiyar ai da ya dawo da kayan wannan almundaha da ya gani? Eh. Eh. Da shi kito an ce za je za je wajen masu shari'a a duba gani in dama wannan wata kiba yayi wanda da ba an san bayan kwana goma ne shi ne ce kwana uku sannan wannan illa take bayyana to kaga wannan ba zai fishe shi ba yayi ha inci kenan da gure da gaske ai da zarar an samu aibi to kana da maka dawo mutum da kai amsa in kuma aibi ne wanda yake an je an bincika an duba za a ga cewa wani abu ne da wani lokaci yakan faru yakan faru ba da aikin shi mai sayar mai sayarwa ba to wannan baka da dama kuma baka da dama sai wannan abu ne da abubuwa ne suke yawan faruwa kamar misali kawai ka ya sai dabban ko daga baya ta je ta ta kasa to ne laifin sa ne ba laifin sa bane ba sai dai inda ba san ka tabbatar cewa ga wasu abubuwa da ya mata daga ko ka ga ka zo kulkul da nuna su da waye da sauransu sai aka ji aka shi wasu abubuwa ne yayi wannan kaga da ban ayar da ana yake nan to shi da zara an samu almun da ana ha inci to dole za a dawo mishi da kayan sa eh babu shiga harkar nan harkar kasuwanci nan harkar kasuwanci nan zaka yi baya baya da shi ne kawai a wannan wannan dace abinci wannan ai ai ai wannan so suke suka abinci da na kiwo suka yi so suke suka abinci na mai tashi ai kaman agrikin ka ne da kaji da kana ba su fakai ba ka kana ba su wannan wannan dama ana yin sai dan su za samu nama ne amma da wanda suke yi wajen da za a kai da su ya ji an kai musu ba a ba su abubuwa sai ka ga kamar manya ne suke ya ci sai an ji an yanka nau'i ne na abubuwa sai an ji sai a gan shi ya sace na in ya in ya aike ka da wanda ya amince da ya amince da kai ko ko ko ragi aka yi za ka da musu sanjin sa ba kuma da za ka dora mushi komi Umar da Khattab akwai sako da aka bayar ba ɗansa Abdullahi da Umar zai zai kawo masa sai dai ka tunce kafin ya zo sai ya rike riba Umar ya karbi uwa kudin da riba ka fahimta ko wannan magana da take tafi inganci cewa idan yayin da aka aka aike ka to sai dai ka ce guda biyu akwai fa admin charges eh ka faɗa kawai haka ake to akwai fa magana fa na mota da waye da sauransa kuma na wahalhalu na ka yadda kaza kaza ina ai gumin ka ne amma ba wannan kaza kaza din kawai ka je aka samu kaza aka samu kaza da rage da waye kuma ka zo ka rike ragin ko kuma ka ma ƙara masa ka ce ka ai kaga kai ba kai ba ka da kaya ba za ka ce za ka bi imalika inda ka inda kayan ne ka je ɗauko kayan sannan ka zo ka ce to kai ka kara ka ce ka samu shugaba ka dama ba ko mai wani ba za ka samu shugaba ba alifi sai da kawai ce kai sauki amma dai ba alifi ka samu shugaba ya ba sai kai التاسع حديثنا وانا من قولي وقال الشيخ شكاوي التاسع حديثنا ترى في وانا بابي لا باب في الامر بالمحافظه على السنه وادابها babi da ke nuni zuwa ga cewa mutum ya kiyaye sunna a dabbake ya ɗaga ɗabbaka sunna da kuma na dubban sunna har a ɗabi'unsa da kuma zamantakewarsa da komai nasa a tasi hadisi na na tara a anhu daga dai shi wato abu sa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi la'qil asabi'i was sahba maza Allah yayi umarni maza Allah yayi umarni da wato lashi yatsu da kuma faranti da aka ci abinci وقال في مثلا يا انكم لا تدرون في اي في ايها البركه وتوج الذي اكل على البركه ba rawahu muslim ba muslim rawaito wannan riwaya wannan haka yake kuma a tsafta wannan haka hayati haka ake so idan misali ka ci abinci idan miya ne in ka je kace zaka wanke hannun kawai a wurin ko zaka sa wani tushu ka abu zaka ga duk duk ka bukata abu da amma idan ka sa ka fara sawa ka lallashe to ka rage mishi yawa ka rage mishi yawa ka rage mai yawa kana zuwa sai duka wanke hannunka amma wasu wasu da suke ganin ta turawa sun ci su kawai suna ganin wani abin kamar wani wani wargi ne akan wannan sunan mutum in mutum ya faɗi mummunan magana sai kafarta sai kafarta ya zama maza Allah ne yake ganin ya faɗi magana da gidadanci kaga shi kenan ce maza Allah ba gidaje kenan shi kenan sai kafarta lalle kuma ga a hankali ma haka ya dace duk abin da ka ci in miya ne ko wani abu abin da kamata ka fara lafiya ba ta da sunna ka kun mai kone kuma ba lashe wata kuna in ka lashe ka lashe kamar sai ka wanke hannunka ai kamar kamar wato bayan gida ne yayin da mutum ya bayan gida da wanda sai da ya fara sa wato tishu ko da abu ya wato cire bayan gidan sannan ya sa ruwa ba je yake da wanda kawai kawai ya sa hannu ba wajen an gama ya wanke hannun sannan da rage da sauri ko bai ji wato warin da jasanta tare da shi ba na fara da abubuwa wasu abubuwa da suke da albarka ɓoye da gaske shi ma kuma ku zo da kin ko yan gayu yayin da suka sa maka abinci shi da ma suke baka plate sabin spoon da wayar sauransu saboda ka sa da cinka ba wanda ke son ka ci abinci ko ka bi mushi daga daga a baranci sai haka to idan koyaya in ka sa maka abinci idan da ko wani maiƙo ya zama duka wani maiƙon ka riga ka bi ka cire shi in ba kamar kawai tsagwaran abin da za a wanke na farko ka ga baka bashi zai sa da zin ba wannan ragowar kaka ya kaka bai sa da zin zin kira shi dame shi sai na fa wajen wankewa baka wanda shi ba kawai dan jikawa zai yi shi kenan kawai sai zai wanke amma in baka lashe ba kuwa duk ka bashi da aiki yawa sun abubuwa da yadda suke a hankalce ba ya kamata a ce mutum ya fahimci waɗannan abubuwa in ba dai dan in Allah ya haɗa da wasu mutane ne wanda su aiki suke na bin turawa ba kuma har aka abu da sakarci ne da wawanci wafi inda turawa ko ke wannan da sai a ce na shine kuma bai fa abin nan wato shi ko yanzu ko me yasa kawai suka raina saboda a ce Allah ta wadi da ke kantawa amma da sun je sun kanta da a ce da kamar turawa wani kama mai kyau yan gayi haka suke yi shikenan yanzu ba haka ba da Allah menene alaka kai dadi kake ji yayin da kake ci abinci da hannu ka je ka yi yanka kuma ka ci da hannu hannu wanda iya ce wannan abin yake an ba dadi amma wajen da haka ce da turawa haka suke yi za ga wani shi dole ba sai ya koya wani ma ya koya shi sai ya yi so wani abubuwa ne da kasa mu kula kwarai da gaske wa fi riwayatin lahu a wata riwaya idza waqa'at har wajen shan shayi kuma za ga wasu wajen shan shayi wasu sun saba don mutane da maza la kuka kuka ga yayi ma yayi ma wannan wannan mutumi da ya yi magana sabo shi ma shi ba zai iya ba shi amma kuma za ka iya ba wajen shayi a daina kasa ba Allah akwai inda za ka zauna babu kasa din to shi kaga kofin zai zauna kasa to a je a kasa ka zungure shi ka zungure buredin da dama ka ɗauki shayi da dama ba shi kenan ba to da ka zama jaraba mun gari zai mutane ne kawai dai suke son su su yi kunnin kashi wa fi riwayata wata riwaya lahu nashidi na musulmi kenan idan waqa'at luqmatu ahadikum idan wato lomar ɗayan ku ta faɗi فليأخذها يا أو تؤذى اللومة فليمطي ما كان بها من أذى أبن ده يا يا واتو يا هو كان wannan abun na datti ko kasa din to sai ya kakkabe wal yakula ci kayansa mutakar wajen da akwai tsafta wala yad'a hali shaytan kai ba mu shaytan wala yazafi yadahu bil mithal wannan kaga shi ma wannan gaban da sai yanzu muke muke kafi muke sanin haka amma da san mu yayin mutuwa suke yana magani abin da zama da ya fada haka ɗauka ka ci abinka ina magani to magani ba to yana magani zai baka lada kenan eh za ka samu lada kuma shaidan katin da hancinsa amma wannan ana maganan abinci irin na larabawa kamar su buraka irin su biredi kan su burakan ma su masar su a ƙasan ma ake aje shi za ka kawo an namu a ƙasa an aje su kawai sai ka ci a ƙasa ba zai ɗauki ƙasan ba ba irin wani abinci ake magana ko kuwa har abinci irin namu wannan wanda in ya hau in ya hau kasa to ba zai yi iya raba shi da kasan ba kaga ana kace falyum ma kana biha min adan sai ka ji abincin da ka dauka ya fada kasa ka ga ka kasa ka kadewa to wannan ta ga sai ka aji shi to haka Allah ya fada ka kakkaba abin da ke jikinsa da kasa to in ka kasa ba ka sai ka aji kan wanda je ce ce manzo Allah ya sa shi a kan dis sai ko a kan dis ba dama cewa ya falyum ma kana biha min adad abinda kuma ka kasa gusar da shi to kaga wannan kuma ya zama balagatin kenan wala yamsah yadahu bil mudili karya karya wato shafi hannunsa da da da da, da hankali da tsumba da yake dan galibi abin su gurasa ne sai da tsamiya haka in suka dan yaga su wannan to sun gama kawai sai suka dan sa a tsumba su share hannunsa da shi wanda su haka suke a lokacin to yake cewa wala an safiya da bil midil hatta yalqa asabi'ahu kar yayi haka har sai ya dan lashe hannunsa da kula sai ya lashe hannunsa shi ne babu amur ke ganin ba dole bane aladu ba wai zaka zaka ci abinci sai ka wanke hannunka ko zaka in zaka gama cikin sai ka sai ka wanke sai babu amur ke ba dole bane ba sunna bace ya nufin ba sunna ba in ka bukata ka kai kayanka in baka bukata ba dole sai ka yi ba za ga wani shi duk yanda zaka yi to akwai wanda na sani ko nake jin labari shi biyan da zai yi in dai zai ci abu ko wanke mishi cokali kai ko wanke mishi faranti kai to sai ya ci a ƙar kawo shi ya wanke shi ba shi da aka ban labarin sa likita to wani daga ji shi ba ba scientist ba daga sai ma ka ka je daga inda aka baka dan abubuwan ba su iya suke dubawa an zaka ishe roƙo ruwan ba ba ka ta ganin ƙwayoyi kenan to shi ne yake wani tsafta yake yi bisan yana wato shirin ta baka su jayi da sabani da rashin sani ba za ka iya maganin wannan abubuwan ba kuma wannan yawan damuwa da wannan tsafta tsafta tsafta alama ne shi hankali alama ne cewa mutum ya yanta uwa ta uwa gaskiya ina ga mu gaskiya idan na wasu an faɗa musu wannan sun ji haushi kuma wannan ce gaskiyar magana kai kenan kai kawai kenan kawai kenan kawai kenan to baka da bambanci da wanda ya je ya alula sai ya ga haɓa rigarsa ya yi haka wanda wanda ya haka sai ya ta haka in yi haka sai ya ga wannan ya haka in yi haka to ai dole in ka haka ka ga mai haka alama ne ta uwa alama ne ta uwa ana baka abu sai sai ka wanke duk kare da mutane za mu laka ce abinci kenan ai kaga shi kashi abinci ba wani kila ce ta yi tsarki sai nan ta za a samu kaga sai ka je ka ka wanke shi ka wanke kula abin da ake magana ba ai kaga wanda ya je wani kanukanci ko wani abu ko ya yi damke damke sa ko ya taɓa kuɗi ko wani abu wannan kaga dama akwai zaton cewa abu kaza ya taɓa hannunsa sai ya wanke hannu amma ba wani bukata kawai saboda cin abincin ne kawai kai za ka ci abinci sunna ce kai a wajen ka ci kawai ki abinci shine na wahala na hadisi kin jawaba sun ba dole bane ba wa amurka ba dole bane eh idan wannan hadisi ke yana magana akan cewa an gaba ne shi wankewa ko kuma shayi shafi wace a to kafin yayi wannan ba ya hana shi ba amma kuma ya lashe hannunsa fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka saboda bai san a abincin sa wanne ne albarkar ba wa fi riwaya wata riwaya in lahu da yawa muslim dai inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ni shaytan yakan halarta ba dayan ku a ko duk al'amarin sa hatta ya hadura hu inda ta'ami hay halarta masa lokacin abincin sa fa idza saqafat min ahadikum al-luqba idan loban ɗayan ku ta fadi fal yumqi ma kana biha min adad to ya busar da abin da ke jikin wannan loban na na wato kasa ko dauda fal yakul ya ci wala da'aha li shaytani kada ya bar wannan abin ya zama da ban shida ina ga sai mu tsaya a nan wannan kamar muka fara shi sai mun ƙara shaidar baki da a wannan ba suna ba wato in kana magana ana magana ba sunna bane wato in kai ba shi ba a cewa dole sai ka wanke hannu a matsayin suna ta zuwa al'adun ba ba wannan ba suna bane shi ne wanda imamu ahmad ke faɗa eh ba suna bane amma in ka bukata ka yi shi kenan dan bukata ka yi amma ba sun eh sai dai kuma zaka ce zaka yi ne dan kaka je ka sa maka ta halaka to wannan ladan da wannan nufin wata ila ubangiji ba ka lada amma ba dan wata sunna a keɓance cewa in za a ci abinci ai kaza ai kaza ai kaza ba kamar yadda aka ce za a ci abinci a cire da ba kaga suna ce wannan Eh, a cire da ba eh masha Allah a ganin abin da ɗaukar da da a sha musu dole sai an wanke hannuwa
duk da iya maka suka haka suka kokoya mana Allah ya ji kansu wannan in akwai bukata shi kenan wasu daga cikin malamai sun ce ba laifi a wanke saboda ai duk ƙarin tsafta ne ya san ma ne abin da ke nufin da ba Allah ne ba ba ruwan ce ba a shi wannan gaskiya ba ba ba wannan ba dole bane sai ka in ka bukata kawai ka zo hannunka ba abin da yi ka fito wanka yanzu ba daga ka fito wanka kuma daga fito wanka wanka ko a cikin ka wanke hannu zaka tabu ka tabu cika wani kuma duk zaman sa da yayi zaman sa yayi a cikin raba da ina da kaza da jin daɗi da wani duk Allah ba bi bi a nan da sa ya a nan sa duk wannan wani lokaci wani kankan ba da iya yi irin wasu yan sabbin kuɗi da mutum ya rashi da talakawa kuma yanzu ya samu kuɗi zai iya zai kawo iya yi wasu ne za ka gani bayan an ce sun wanke ina sun wanke ina sun wanke ina wanda ba ba fuska kamar mutum ne dai ya dage shi duk yayin da wani abu yan taba yan taba jikin sai wasu ya samu sabulu ya wanke ya ya wanke ya wanke ya wanke rigarsa wannan duk ba in dai ka riga ka sa in dai ka sa riga to kafin yamma dai ka je sai wani abu ya bada ko kana so ko baka so to a jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al hanbali ko ibn rajab yake cewa yana magana da yanzu akan niyya wa amma ma warada fi sunna wa kalami salafi min tasriyati hadha al ma'na bin niyya ita amma abin da yazo a sunna da maganar magabata na yadda suke kiran wato abin da aka nufaci ubangiji da shi masha Allah abin da aka nufaci ubangiji da shi da niyya ka kafirun jiddan to wannan yana da yawa wa nahnu nadhkuru ba'dahu kama kharaja al-imam Ahmad zamu ambata maka wasu daga ciki kamar imam Ahmad ya ruwaito ya fitar da shi shine kharaja wannan sa'i da imam an-nasa'i min hadith Ubada ibn Samit daga hadith Ubada dan Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce man ghaza fi sabilillah duk wanda ya yaki dan saboda Allah ta'ala wa lam yanwi wanda ya fita yaki saboda Allah wanda ya fita jihadi saboda Allah wa lam yanwi illa iqalan amma a cikin niyyarsa bai niyyar komi ba sai dai ya sami wani dabaibayin dabba wani madaurin dabba wato ya samu ganima kenan kaga sai aka ce madaurin dabba dan ba wanda zai yaki da wani madaurin dabba kawai wanda wanda bai bayin dabba amma to dan Allah kuma mafi karanci duk abin ko abin ko kankanta abin inda dan shi ka fita to fa lahu manawa ni yana da yana da abin da ya niyya din wato ba shi da lada kenan wannan ya ce imam Ahmad imam da sai sai al-mujtaba da sai al-kubra sai yartar da shi amma sai isnadin sa akwai Yahya ibn al-Walid ibn Ubada ibn Samit majhul ne lam yuwaffiqu illa ibn Hibban وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أبلاي إمام أحمد قال بتروى حديث أبلاي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زال صلى الله عليه وسلم قال ياتي inna aktara shuhada'i ummati ashabul furush mafiya yawan shahidai da za a samu al'umma da al'umma ta su ne wanda suke mutuwa a shimfidan su da mai ubangiji zai ba su wani saboda kyawun niyyar su saboda kyawun niyyar su a kyawun niyyar su da kuma yanda suke jin cewa in sha Allah gobe jihadi yanzu za mu fita to kuma ubangiji sai ce kashe su akan niyyar su wa rubba qatilin so da dama ana samun wanda aka kashe bainas safai tsakanin tawaga guda biyu na musulmi da na arna Allahu a'lam bi niyyati Allah shi ya fi kowa sanin niyyarsa sai a je ta sai a ga niyyarsa ma ƙarya ke ba ba niyya ba ya fita ne saboda kawai hami- hamiya kishin kasa ko wani abu duk wanda ya je a kasa aka kashe saboda kishin kasa dan yana soja wani kishin kasa kawai yayi sai to wanda kaga zai je ga kishin kasa kuwa eh akalla dai karaba addini karaba lamarin ubangiji eh in kishin kasa kace kishin kasa saboda ubangiji ya ce ka kare ka kare mutuncin yan uwanka to wannan kaga kai ka mai da shi addini kuwa amma ka ce wasu abu irin patriotism din nan ne haka yau ni na san muhimmancin kasa ta kasa ta ita ce daidai ta yi daidai ko ta yi daidai ba ni kasa ta ita ce mai gaskiya kuma akan wannan mutum ya mutu ka ga duk Allah zai ba shi wannan ba duk irin wannan irin su abu da su Mahatma Gandhi suka yi irin su Nelson Mandela duk kishi kana suka yi wannan duk Allah zai ba su ladan ba sai a banza a nan ubangiji ladar kenan shi ne zama ya biye su mun mun an ambata ku sai ya ai kishin kasa ke da yan rajin ba duk a wallahi ba su lada ba da babu imani a su sai kishin kasa ne a zuwa su sai ci su su kawai- su yan su yan ta- yan gabar bayan da ai an ba kishin kasa suka yi ba ai su Nelson Mandela su yanci suka yi zama mutanen su su Mahatma Gandhi su kuma yan su kuma Saddam da su da su da su Gaddafi su kuma farma suke turawa
ba su ma addini ba ne.
a ba cin da nake ba labar addini bane ne ya ya ya kawo gabar ba cin da nake turawa to a gabar mai mu koyaya a wasu to wasu bangarori da ga za mu iya moran wannan gabar mai mu misali ai ku cikin yan siyasa akwai wanda za a ga su suna da ra'ayin cewa su ba ko ba dan addini ba su dai su bar wani legacy wani tura wani abu da za a dinga tunawa da su ai akwai ma- yan siyasa masu irin wannan ra'ayi ya kaga mu musulmai kaga wannan shawarar wajen ubangiji ba mu da da rabon mutum ya wafa da wada'i wannan shine mafi kusa in ma in ka ga wanda zaka zaba shine mafi kusa wanda kaga alamar cewa shi yana jin cewa shi yana dan kishin kasan ko kuma yana jin cewa yana son in yayi wani abu ya ce yayi to wannan ya ba ya ba alheri akan wanda shi kudin ku zai dauka saboda shi wancan bannan shi akan kasa ne sai an je a gashi ubangiji amma ku zai amfana amma shi wannan in ya zo kudin ku zai zai zai zai kwashi kamar bera a za a ga to wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne wanda yake Imam Ahmad da ya fitar da shi a cikin isnadin sa dai akwai Ibn Lahiya wasu sun lauzana shi saboda Ibn Lahiya amma kuma gaskiya ya same mutaba a Musa da Ibn Abi Shayba mutaba na Alaf ibn Sa'ad to sai dai kuma rawi da yake da daga Abdullahi dan Mas'ud sunan wani Abu Muhammad shi gaskiya majhul ne har haya da hadisin yana nan Ah, wasu mutum malamai sun hassana shi Ibn Hajar al-Asqalani ya hassana hadisin وخرج إمام وخرج ابن ماجه ابن ماجه يفتر من حديث جابر حديث جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم قال ياتي يحشر الناس على نياتهم in an tashi za a tada mutane ne akan abin da suka mutu da shi da niyya wannan hadisi dai shi ma akwai rauni akwai rauni saboda akwai Sharik ibn Abi Abdullah al-Qadi Sharik ibn Abi Abdullah al-Qadi sayyid al-hifz ne babban malami da faqihi babban malami da malam fiqh ba amma saboda ya ba haddasa ba ta da kyau ƙara su a sauri su abu hanifa saboda haka kalamin malamai ba sa izina da hadisinsa wa min hadisi abi huraira kuma ya kuma zo a hadisi abu huraira an yi nabi sun sama kala illa mai ba'atun nasu ala niyati za a tara mutane da gwargwadon niyyarsu wasu daga cikin malamai irin su ba da ibadullah wanda yayi sharhin wannan wanda yayi tafi wannan littafi yana cewa ba hadisi ne ɗaya ba shi wani lokaci ya rawaito shi daga daga daga wato shi shari'a ya rawaito daga abu ba ake da suna طلحة ابن نافع أبو سفيان طلحة ابن نافع دقا جابر كان عبد الله wani lokaci kuma ya ruwaito daga daga daga Abu Huraira wani lokaci ya ruwaito daga daga wato Layth ibn Sulaim daga daga Bawus ibn Kasar daga Abu Huraira Layth ibn Sulaim shi ma mai rauni ne Layth ibn Sulaim shi ma mai rauni ne zaka riwaya dai duka dai akwai rauni a cikin ta وخرج ابن ابي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي الدنيا رويته hadisin Umar dan Khattab daga manzo Allah cewa inna ma yub'athu yub'athu al-muqtatiluna ala niyatihim wanda suke yaki da juna suke fada da juna za a tada su ne gwargwadon niyyar su gwargwadon niyyar su wannan dai ma'anar su masu kyau ne amma shi ma dai wannan isnadin isnadi ne mai rauni ma kwarai da gaske a cikin isnadin akwai Amr ibn Shamr al-Ju'fi akwai Amr ibn Shamr al-Ju'fi kuma akwai Jabir al-Ju'fi a ciki wannan Amr ibn Shamr al-Ju'fi ba tsini Jabir al-Ju'fi wasu da cikin malamai ma sun karanta shi wani hadisi ne wanda ba zai tashi ba amma dai ma'anarsa mai kyau ne wa min sahih muslim ya ba cikin sahih muslim a an ummi salama hadisin ummu salama an nabi sallallahu alaihi wasallam magana ya ce ya'udu ya'udu a'idun bil baiti fa yub'athu ilayhi ba'thun yace a za a sami wanda zai zo ya wato ya'udu a'idun bil baiti wani ne tsari ne neman tsari ne tsari zai nemi tsari da dakin ka'aba fa yub'athu ilayhi ba'thun sai a aiko masa wasu wasu- wani aiki wani dakarun sojoji wanda suke za su zo wajen nan ɗakin ka'aba din su karkashe wanda suke su karkashe a wajen kuma su su lalata ka'aba din an fahimta da shi kuma wasu daga cikin mutane sun je sun fashe ka'aba a lokacin bai za kano bi bai da wannan ƙarshen zamani din ne abin zai faru suna a sa'ilin da suke can falalan waje filin Allah ta'ala min al-ardi khusifa bihim ubangiji sai ya zama ya wato rasar da su a cikin ƙasa zai zai sa kasa ta ta- ta- ta buɗe ta hadiye su ta ya halaka su a haka fa kuntu sai Aisha tace sai na ce ya Rasulullahi ya manzon Allah wannan wanda ya ce da Ummu Salama eh, wataƙila wannan ruwaya ta ne fa kuntu ya Rasulullah fa kai fa kai zan kana kari hatta ya za'i da wanda shi matsa mishi akai ya ce dole sai ya fito قال سيتي يخصف به معه يتي ايه لش... لا قشيش لا قشيش تاري ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته سيدي شيء لا تاري شيء أكل نيانسا إن شيء لا تيلس أكبتا وشيء كينا وانا أما تيلس أولي بذي كاما شيء اللي فيها أما لي متوى ألولي أكب سنة يا تارب يا تارب ما سيدي في تولي ذي قشيش وانا كما قاعدة سيدي أمي جدي يوم كاقا وانا يتنا بكا رشا أمباني لما ما سيدي in aka zo za a kama ku to kai kullum aikin ka kenan zama da yan barisa suna kan kashe a wurin an zo aikin da kai na kama kada kai na kama kai an kai na kama sai ka wannan eh, amma an tashi tashi alkiyama kuma zai zama kowa ya tare shi akan niyyarsa to kaga nan niyya nan shine abin da ya mutu akan ikhlasin sa da kuma wato eh, shi- eh, tauhidin sa wa fihi aidan an Aisha radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadha alhadith an faranto daga Aisha ma'anar wannan hadisin وقال فيه مدالا يتي يهلكون مهلكا واحدا ذا هلكا سو هلكا وانا بي دايا لوكتي دايا ويصبرون مصادر شتى اما ان سنتاشي ذات بنغرا ما تاشي القيامه واتو بنغرا دبن دبن يبعثهم الله على نيتهم Allah ta'ala zai tara su ga wannan niyyar su wanda ya- wanda dama zalunci ne a zuciyarsa shikenan wanda kuma wanda yake wato a a- a- ba zalunci bane ba za mu shi aka yi to wannan babu laifi wa kharaja al-imam Ahmad ko mu tsaya nan mu dan karasa وخرج الامام احمد امام ابو داود قال بتروى وابن ماجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت شي ما wannan ruwayar sahihi ne ya cikin sahih muslim من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه duk wanda duniya take ita ce abu tana mishi ko yaushe farraqa Allah shamlahu Allah ta'ala zai lala zai kanta da al'amarin sa wa fi lafzin amrahu wa fi lafzin farraqa Allah alayhi amrahu kai naka haka yazo amrahu eh kai naka haka zo tajijin wane ne tajijin wane ne arra'ud ne ko tajijin farid ibadullah to to to haka suka ga wannan shine a riwaya amma shi ne abu da shi ibn rajab ya rubuta shi cewa ya farraka Allah shamlahu wa fi lafzin amrahu an fahimta wataƙila ya samu ne a wasu da su riwayoyi wa ja'ala faqrahu baina ainihi sai ya sanya talaucinsa a gaban idan- idanunsa duk abin da ya gani zai kawai bukata bukata talauci talauci ba ya san sa wala mai atihi min dunya illa ma kataba lahu kuma ya gama neman duniyar nasa ba zai samu komai duniya ba sai abin da Allah ya rubuta mishi wa man kana al-akhiratu niyyatuhu wanda kuma lahira ita ce niyyarsa jama'a Allah lahu amrahu ubangiji sai tattaro masa labarin sa wa ja'ala ghinahu fi qalbi ubangiji sai sanya mishi wadatarsa a zuciyarsa kadan ya samu amma ya wadata wa tasbu dunya wa hiya radima kuma wani lokaci sai ka samu duniyar mata zo mata tana turmuta hancinta ta zo masa shi lahira yake nema ko dole sai ta zage ita kuma tana nan ita wata take son sa lahu ibnu majah wannan shi lahu ibnu majah wa lahu ahmad man kana hammuhu al-akhirah wa man kanat niyatuhu ad-dunya haka wannan shi lahu imam ahmad wa qardahu ibnu abi dunya wa idahu man kanat niyatuhu ad-dunya wa man kanat niyatuhu al-akhirah wannan duk dai sabanin yanayin wato bambanci ne na na alfab isnadodin sa kusan ba su ba su rabo da dan rauni amma su daga cikin malamai sun ce hadisi ne hasan bi shawahidi shekhu albani ya ya sa a shi wa fi sahihain ya zati a sahihaini an sa bin abi waqas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tun- lan tunfiqa nafaqatan Ah, eh, magana yake cewa ba za ka ci da wani ciyarwa ba tabtaghi biha wajh Allah wanda kake neman ubangiji ya baka lada da shi illa usbita alaiha sai ubangiji ya wato tabbatar da wannan ladan a abin da ka ciyar din hatta luqma taj'alha fi fi imra'atika har noma da kake sawa a a wato a bakin matanka to wannan ka- ubangiji zai baka lada in ka tunta niyya wannan ke- wannan ya nuna maka wato ma'anar niyya a wajen magabata niyya suna mai da niyya da ma'anar wato neman lada niyya da ma'anar neman lada banda niyya da ma'anar bambata ibada da ibada wannan shi yasa ibnu rajab ya kawo maka waɗannan wannan ruwayoyi sai mu dakata nan insha Allah Eh, sai na kuma tulfikar ko لقوة الفكرة لا لا الحافظ ابن حجر على العسقلاني alhafiz yake cewa wa in ittafaqa ruwatu fi siyaq al-ada'i aw ghayraha min al-halati fa huwa al-musalsal idan marwata za su rawaito hadisi suka yi ittifaki wajen sigan bayar da hadisin sigan da za suka koya ma sahabban su misali abu quraira yace sami'tu rasulullahi da ya tashi sai shi ma ɗalibinsa a, wato a, a, al'arar abdurrahman ibn hurmus ya ce sami'tu aba huraira shi ma ɗalibinsa abu zinat abdullahi ibn zakwan ya ce sami'tu aba huraira shi ma ɗalibinsa malik ya ce sami'tu aba zinat kaga wannan musalsalin bis sama'a kenan da wannan shi ma musalsal ne galibi wannan ana hadisan da aka saka mana irin wannan kaɗan ne gaskiya amma dai idan aka samu wani lokaci ko da ma za'ifi ne za ka ga za ka ga wato malamai suna da wata sai ya zama kamar wani abu bako a wajen su kamar misali ya ce wannan shine farkon hadisi da naji shi ma ɗalibin ta ce wannan shine farkon hadisin da wurin malami na shi ma ce wannan shine farkon hadisin da naji wannan haka haka dan shi musalsal musalsal ce ba wani lokaci yakan inganta wani lokaci kuma ana samun za ga duk da inganta ba wasiyabul ada'i siga da ake bi wajen koyar da hadisi guda takwas ne malam zai kawo maka yanzu shine sami'tu kace naji wa haddathani kuma kace ya hadisantar da ni thumma akhbar wannan sami'tu wa haddathani ya sun fi karfi sun fi karfi a wajen jumhurin malamai wajen jumhurin malamai suna cewa kace sami'tu naji da kuma haddathani ya hadisantar da ni to wannan ya fi ya fi wato a karfi wajen nuna hadisin kimma wajen ingancinsa wasu sun nemi bambanta tsakanin su sami'tu da haddasa ne amma alhaji na cewa ba wani bambanci ma'akuli gaskiya bambanci su daya matsayin su daya sun ma kabara ne sannan kuma sai da zai ce maka akhbara ne ya labarta mu to wannan a wajen malamai mutaqaddimuna wannan duk ma'anar su daya da akhbara ne da anba'ani da haddasa ne wannan duk ma'anar su daya wannan duk yana nuna saba'in sa zuwa ga hadisi amma daga baya wannan an samu bambanci kamar da za mu zo mu magana a gaba wa qara'tu alayhi da kuma cewa na karanta masa alqira'a wala yake da al'ard al'ard shine hadisi yanzu misali hadisin Imam Malik sai kai ka karanta ina ji ni ba ni ba ni da karanta maka ba kawai sai ka ce a kan Malik sai ce sai ce in ce haddataka nafi' ba za ka ce haddathani ba wai Malik ya ce in ka ce haddathani kai kake magana da kanka amma ni na zan ce Malik to sai in ce haddataka nafi' قال قال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ni kuma sai in ji ina jada ina ji ina ji in an gaba ko shikenan in ka tafi sai dai ka zo sai ka ce qara'tu ala malik in ka karanta in kuma wani ne ya karanta kana wajen sai ka ce qari'a ala malik wa ana asma'u kun ji maganar ko wannan shine babban wannan ana kiran al-ardu galibi ai haka ake wajen katar da qur'ani in kuma a qur'ani shi ɗalibin shi da kanta ɗalib malamin na ji to daga baya mutanen iraki akwai lokacin da suka ce su gaskiya wannan al'arzu din bai mutu ba a lokacin imam bali imam bali ya tsawara masa harshe ke to abu al'arzu ba ƙasa ma yake da shi mu ka ce sami mu mu auren mu sai ya mai da su ɗaya daidai duk da wajen malamai gaskiya sami da adadin ya fi akan akan karatu din amma malik wataƙila ya faɗa saboda ya wani akwai wanda ma a daga ciki ya mai ya yi buluwi ya ce ka ce karatu alayhi ya ba ka ce sami ku kama wannan hulubi ne kawai ba shi da wani ba shi da wata fuska to karatu alayhi shine ka ce ni na karanta masa to wannan ya fi zama wato a cikin al'arzu din to wannan shine qaimma shi kuma thumma quri'a alayhi wa ana asma'u sai da kuma ka ce wanda ke kasa da shi shine ka ce an karanta masa ina ji wannan shi yasa zaka ga ruwayar ruwayar qanabi ta muwatta ruwayar qanabi ta muwatta ba da nake rinjaye da ita akan ruwayar sauran malamai wanda ba su kai shi ba saboda shi galibin ruwa da yake ta muwatsa sabanin wannan ruwa ta mu na allahi da makaranta shi qira'a ce qira'atun ne ala malik shi kuma shi kuma wannan su allahi galibi qira'atu ghairihi ne ala malik qira'atu ghairihi ne ala malik kuma ba sai suka je suka ji ma wani lokaci da da karatun ibnu habib ibnu habib qira'a arzun sa arzi ne wanda malamai suke raunana raunana shi sosai ta za ga shi a cikin wannan motsin damu da muke karantawa akwai yan kula-kula a wasu wurare kamar da ibn abdul bar yayi ishara sun ba amba'ani sannan kuma sai amba'ani wato ya ya wato zantar da ni sun manawala ne sai ya bani manawala shi ne ka baya mutum wato ruwa ya kasa ya je ya karanta ya je ya je wato ya ya wannan ya ya ya ya ya ruwaito su munawala sun mashafaha ne insha Allah muka zo sai mu tsakanin munawala da da shi mushafaha da mukataba sai dan bambanci muka zo sai mu kawo sai mu kawo bambancin su daga baya sai mu tashi akan munawala din inda na na biya dan karar uku a waje daya gashi na ya ce fal awwala lima sami'a wahdahu min lafz ash-shaykh fa inda ma'a fa ma'a ghairihi gashi dai yayi bayanin su muka zo sai mu sai mu dauke su insha Allah sai wane ne to za da bari mu dan canza eh ba ka kana eh na'am eh ga mu faru eh malam malam bazu ka ka ga yana da mutum hikima ka sa mishi nan a littafi irin wannan sai a rike su da kyau ba ka ba sai ka ga kai je ko ina zai ya ya lalace za mu tashi wa laqad ta'aradat as-sunnah fil qadim shafin naka irin nawa ne gani as-sunna makata fi tashri'il islami na as-subai as-subai yake cewa ولقد تعرضت السنة في القديم سنة ما زال صلى الله عليه وسلم تاي فامات أبايا لهجمات دوس هرهري لهجمات بعض الفرق الإسلامية da harara wasu daga cikin kungiyoyi da suke rayu a cikin gidan musulunci alkharita ala sunan haqqi wanda suka fita suka bauɗe da sunna ta gaskiya da shubahati saboda wasu shubuhi ƙwari'a da suka da suka bujuro musu lam tajid fi nufusi atba'iha ma yadfa'uha su zukatan masu wannan dan kungiyoyin nan masu wannan shubojin ba su sami abin da abin da wani wani waraka da zai tunkuɗe musu wannan shubuhan ba to su ma an samu wannan kamar su mu'tazila ke magana kamar su khawarij za ga sun samu wasu abubuwa da suka yi ma suna tarraki yace kamata arba fil asl hadir kamar yadda a wannan zamani sunnan dai ta ƙara samun shi hari li hadamat ba'd al mustashriqina hari na yan ciradan addini al muta'assibina wanda suke yanta cire suke makahon mai tsabar wa mummunan manufa da ya sanya suke kawo ma suna tarnaki min du'ati tabshir wal istimari wal istimari wanda suke suna daga cikin masu yan mission da kuma wato wanda suka zo mulkin mallaka istigha al fitna amma su bambanci su su mu'tazila duk da su su ma mu'tazila akwai masu zuciya a cikin su amma kuma za ka same su suna gidan musulunci ne su wani kuma daga wajen musulunci suka zo suna yin rubuce rubuce istigha al fitna sun ɗarmin neman fitina kawai neman yaɗa wato kafirci a ban kasa da kuma musulmi su ba addinin su wabta za a hadmi hadar rukunin matin da kuma kokarin rushe wannan turke wato mai karfi min alkan tashri'il islami daga cikin wato rukunai ko tussa da ake da ake samun shari'a musulunci a ciki alwarifin zallal wanda yake wato mai faɗi ko mai irwa sunna ta da faɗi kuma wato ya zama duk ta bayan da musulmai da inuwarta wa ta ba ala zalika ba'd al mu'allifin min abna'i ummatina kuma sai aka ci rashin aka yi rashin sa'a wasu daga cikin mawallafa daga cikin al'ummar musulmai su ma sai suka bi su akan wannan mummunar ta'ada kuma kuma gashi akan mu samu wannan wanda zai zo kai ta rubuce rubuce ya ce ba roshi da bukhari ba roshi da anas kaza kaza ba ba wani ba wani ba wani iqtiraran bima yubtihi ulaika al mustashriquna ala bughutihim saboda sun rudu da abinda wannan yanci ranar addinin suke wato yadawa suke bayarwa a cikin bahasinsu da suke yi min zakarifar ilmiya na abubuwa da suke wato suke wato yin ado da shi suke yin tozari da shi na ilimi za ga wani yayi rubutu mai kyau haka usulubi mai kyau amma kuma a ciki ma da ilmiyan ba ta da kyau amma kuma zai yi mata wani ado da kyau haka da wasu ciwoyi masu kyau masu ado masu ban sha'awa ga mai gani kamar fulawa kamar wato abu ne wanda yake ba shi da a fulawa ce mai wari amma kuma a waje sai aka sa mata wani fulawa mai kuma kanshi kanshi to galibi abin da ke ba su yake ba su yake ba su sha'awa to a cikin wanda a cikin wanda ke gidan musulunci shine wannan rubuce rubuce da ake yi haka kuma da usulubi usulubi adabi mai kyau ba a san kuma cewa abin da suka faɗa ɗin kuma ƙarya suke yi ba ina ga duk wannan shine ya ɗauki su Abdul Jabbar ɗan Nasir Kabara za ga in je karanta haka zai gansa shi sun da wani usulubi na adabi mai kyau ya ba sha'awa za ka bai taɗawa ce ya shira ma addini aiki ne to amma kuma in an ji an wala ga kuma madda ilmiyan babu madda ilmiyan babu shi da alaƙu za ka rufe ilmiyan la ta mutu wanda ba za ta tabbata ba wannan abin da suka kawo na wato kayan kawa ne kawai na ilimi na bahasi la ta mutu amma ban naqdi da ilmi wanda ba za ta iya tabbata wato gaban naƙadi na ilimi tabbatacce ba annazi wanda yake ba wanda yake wato kubutacce tsarkakakke wanda ba shi da wato san kai a ciki shi da annazi a wanda fa'an wara'a muyulin wara'a muyulin nafsiya wa shuhatin fikriya lam yuhawilu tanfis tanfisiha ko kuma ya zama sun yi rubutu ne saboda abu ne tun kudin su shine wani karkata karkata na san zuciyansu da kuma shuboyi na tunani wanda suka ba su kokari wajen su tace ba sun ji cewa tabbas abin ya faru misali a wani lokaci a hadisin safiya ko hadisin anas asalin hadisin ai ya faru to amma mene ya faru ya fasaran yake ya malami suka fasara to lam yuhawilu tamhisa ala daw'i ma bayna alayhi min thalath salaf bas su kokarin su fassara wannan abin da suka gani wanda ya gwara musu kai ba ya haifar musu da shubha su gina shi a kan abin da suka gada na wato a littattafan magabata wa buqutul ulama in rasikhina da kuma bincike bincike na malamai wanda suke wato kafa huwa ilimi su ga me yasa san da malamai suka yi ba ka zuwa su yi sai dai su fasara dan kansu da haka shi kenan za ga abdaba da ce ai tadi aka yi ina fadi yake riwayar tana nan amma haka aka fasara a ce kwarkwata ina aka ce kwarkwata riwayar tana nan amma haka fasaran da kai haka take ba fasaran kenan ba to kaga wannan shine lam yuhawilu tamhisa ala ba'i ma bayna aydihim min turath salafi basu je su kokarin tace wannan ruwayan ba wato gini akan abin da yake hannun su yake gaban su na wato abin da suka gada na magabata da kuma bincike bincike na malamai kafafu da suka yi wajen fasara hadisin fa sadafa ra'ayul mustashriqina fi sunna hawan kamilan fi nufus haula sai ya zama wato ra'ayin yan ciradan addini game da sunna ya zama wato ya ya san zuci ya zama wato ra'ayin mutsara na 'yan ciyaran addini gami da sunna sai ya dace da wato wani mummunan manufa a zukatan waɗannan mutane da ba akwai mummunan manufa da suke da shi da kuma san zuciyarsu sun ɗan shi ba ha sun yi hadisi fasar da ba daidai ba ga kuma ra'ayin musa shi da ƙuna sai zai zama duka sun sun haɗu kaga hasan da husaini sun haɗu za ni ya haɗa mu je mu fa zuri mu alal watri sai zama wannan kamar ya tsikare su ya wato ya wato kamar an daki wani jijiyan su ne sa su zama hassasuna wa wa gannau bi zalika alhida sai suka dauki wannan magana suna ta yayatawa suna ta kamar wata kamar wani waka da za a dinga rerawa wanda suka wanda ya fara rerawa shine wancan dan ciran addini wani wanda ya rubutu ko a cikin gidan musulunci shi ma da ya dauki wannan ra'ayin sai ya dinga rerawa yana cikin rerawa maimakon shi ma ya zo ya tace ya ga masal da malamai suka yi sai ya rika rerawa cewa atani hawa qabla ana arifal hawa فصادف قلب فصادف قلبا خاليا فتمكن cewa cewa san zuciyanta ya santa ya zo min kafin in san so sai ya zama ya dace da da wa zuciyar da babu komai a cikin sa shikenan sai ya shiga kaga shikenan sai zama ni ma na kama da santa abin da yake magana da ba tan akwai san zuciya da kuma san zuciya waɗancan yan cira na addini shikenan sai ya zama san zuciya da san zuciya ya shiga cikin zuciya na ya da amma wala ba sa jara'a ba su da jara'a su ce wannan wannan babu shi a sunna kawai dai in suka karanta za a samu shi ba zani kaga mutum ya karanta wata riwaya wanda zai ji kamar baya son sayyidina Usman to amma sai samu ga wani ya rubutu kawai yana zagi sayyidina Usman da ta amma bai da bai da wato jara'a karfin hali zai zo ya zagi sayyidina Usman amma sai da ya samu wani ya fara yi gabanin sa shi ke dafa sadafa hawa ha qabla an arifa al hawa fa sadafa qalban khaliyan fa tamakkana sai zama kawai to shi ke ni ma ba zan zo ba zan zo sauka to wannan shine ke cewa fasadafa ra'ayil mustashriqina fi sunna hawan kamilan sai zama ra'ayin waɗannan yan tunanin addini ya haɗu da wani san zuciya wanda yake cikin waɗancan mutane daga cikin gidan musulunci masu rubutun nan da amma ta sa da yan san zuciyarsu gami da wani gami da hadisi kaza gami da hadisi kaza da sai suka samu wannan sai zama ya haɗu ya zama za a ya haɗu da mu je mu faduribu ala alwasri wannan faduribu ala alwasri kaman larabci ne akai alwasri shine jijiya to jijiya duk yanda aka samu wani abu wani abu ya taba maka jijiya ko allura ce ya kace zaka da yin dan tsikar haka to duk in ka taba to shine wato na tan a kwance suke ba su ce kwani ba amma suna samun ra'ayin su waɗannan musu shekuna da ya dan tsikare su sai zama su ma sun tsikaru sai suka faɗa abin da suka faɗa kuma Allah ya kyauta وقد سبق لي في عام آه، في عام في عام 58 و300 و1000 يا يا غباتا a shekara 1358 a wannan shekarar shi a sabai yake cewa Allah alaitu ma'a ba'dihim ba'd ba'd shay'i fi da'i awhamihim wa raddi ala ma alaitu li abhani cewa nayi fama da sashin ah, tare da wasu daga cikin wannan mutane masu ra'ayi- irin wannan ra'ayoyi daga ci a gidan musulunci wajen in kokari wajen in tunkuɗe wahamin su da suke yi da musu raddi in kuma tun kuɗa abin da yake alaƙa bi bi azhani ya damfaru da zuciyansu min takharrasat almustashriqina na wato shashafal da da karere da waɗannan ƴan shari'a addini suke faɗa game da musulunci da sunna a lokacin na yi ƙoƙari in tun kuɗi na yi iya ƙoƙari na saboda haka a yanzu da zalika ra'aytu an abahasa fi hadhihi risala saboda haka a wannan bahasi da na yi na bahasi na jami'a ne wannan ke yi sai na ga bari in yi rubutu na akan wannan a ani sunna wa kana da tashri'ul islami in ba- in yi magana akan sunna da matsayinta a shari'a musulunci wa bayyana lil adwar al tarikh adwar al tarikhiyya sannan kuma in bayyana maka da shi, wato wa- kamar wato fage fage ko kuma mataki mataki na tarihi ala tashtazata wanda sunna ta keto sai da aka zo sun matakin kaza matakin magana yake bayarwa sabai da haddacewa matakin rubutu matakin kaza matakin riwaya da ya ake aka yi aka yi sauransu wajuhuda ulama'in islami da kuma ƙoƙarin malaman musulunci fi su ya najiya wajen kare sunna din wata muhisiha da kuma tacewa a munakishan ma a warzar mutu hamiluna a alaiha fil qadimi ina kuma ƙoƙarin yin munakasha ina munakashan abinda wato masu mummunan manufa tun a baya suka wato kawo ma sunna din wanda zai kawo ma sunna tarnaki wal hadith bi ruhi ilmiya kuma zan yi magana zan yi magana ne da ruhi na ilimi hadi'a hankali kwance ba tare da na wato tada wani jijiyan wuya ba yastabinu bihi wajhul haqqi ta yadda mai karatu zai bayyana masa fuskan gaskiya zai bayyana masa wa tatbihu biha qal'atu sunnatil mutahhara kuma wato fuska fari fuska fara kal ta sunna ta sunna tsarkaka za ta bayyana ma duk wani mai karatu bai ba'a fara kal mushrika mushrika mai mai haske wa qad khatimtu ah, khatamtuha kuma bayan na gama rubutun zai a kitani a can ƙarshe sai na cika shi bisa zaratin da wato buɗe tsari na na wato a- a- abubuwa wato maganganu masu masu kyau masu haske wanda suka kama da zinarai min tarihi ashhari ulama islam na ba da na ba da tarihin manyan manyan malaman musulunci min mujtahidi da manyan manyan malamai masu ijtihadi da kuma malaman fiqh wa muhaddisin malaman hadisi min malahum dawrun barizun fi ilmi sunna wa tadwiniha wanda suke da wato wani a rawa da suka taka wajen kiyaye suna da kuma taskace suna din afir juya ilaiha fi istinbatul ahkam ko kuma ana komawa ne gare su wajen a fahimci sunna din a a- wajen wato a fahimto hukunce hukunce na shari'a min masadira daga cikin wato masadir na shari'a daga cikin akwai sunna din wa kada kasamta risala ila thalathati abwab wa fatima na raba ba- wato tarantawa zuwa wato ba- babuka guda uku da kuma fatima guda daya babin farko shine ma'anar sunna da shi ne ya kawo fasul za mu wuce saboda lokaci babi na biyu kuma shi ne abin da suna ta fama da shi na shigoyi shi ma ci gashi na ya kawo sun- ya kawo fasul tare da shi'a mu'tazila wa- masu inkarin sunna baki ɗaya sun ada da masu inkarin sunna a yanzu da masu inkarin khabarul ahad shekara shekara biyu ko uku ne baya ba makar ya kawo maganar khabarul ahad ba to kaga ni a cikin za mu tattauna wannan sannan kuma sunna da ɗan ciranin addini da kuma sunna da masu rubuce-rubuce a wannan zamani din mutum ya ce ayar kaza ayar hadisin bola ne kaza kaza duk bai da shi ba ko annabi isa ba zai dawo ba waye waye da sauransu duk wannan shi ma za ku ga za ku ga uh, mun yi magana kan wannan sai babi na uku shine wato mata- mataban sunna a shari'a musulunci ya ya sunna take shin ta- tana bayanin qur'ani to ya ya take bayanin qur'ani ta ina ake kaza kaza kaza da sauransu bayan nan kuma can karshe a khitab sai ya bayani akan tarjama tarihi na manyan malamai ya fada Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da Bukhari da Muslim da Nasa'i da Abu da da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah bayan ya gama sai ce wallah wallahi as'alu Allah kadai nake roƙo an yi janniba lil itara ya nesan tare daga wato fadi wa yulhiman rushd kuma ya kimsa min wato ah, ah, fuskantar daidai shiriya wa yaftah li khaza'ina rahmati kuma ya bude min taskar rahmarsa wa ja'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ya sanya mu daga cikin waɗanda suke jin magana kuma su bi su bi mafi kyawun sa alhamdulillahi rabbil alamin da da- godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ya rubuta wannan shida ga watan Rajab shekara ta 1368 1949 shekara da kenan yanzu shekara 1949 yanzu yanzu 2026 shekara da ɗan buga mana a wani a wani kamfani na da wani shekara 60 kenan ko da rubutawa eh 2026 eh eh da saba'in to duk abin da abdaba da ya kawo shekara saba'in ba ya ya- bai ta saba'in ba ba za ka gani sittin da wani abu ne Eh, saba'in da bakwai ya kai to shekara saba'in da bakwai duk abin da abdaba da ya kawo babu sabo shekara saba'in da bakwai ga wajen da littafi da aka yi raddin waɗannan abubuwa ka je ka duba za ka duba ba wannan fa ba- ba shi ne shi ɗaya ba shi ba a cikin akwai abin da ma bai kawo ba aka ƙara masa kuma akwai abin da shi ba aka masa gyara akwai al'amari shi tangar turawan ba ya je da turanci ya rubuta da ya dawo kuma aka rubuta shi da larabci saboda ba sannan shi ya kyau a can garin turawan inda suke ba da shaidar digiri suka ba shi shaidar digiri cewa ya musa da kuma ya yi daidai so, so banda, banda kuma sauran abubuwa da ake samu eh, malaman suna sun faɗa tun a baya littafin isa ibn taymiya da sauransu da littafai na zamani yanzu irin su shafa albani cewa sunna kamar ahadi ana amfani da shi da sauransu da sauransu da sauransu amma duk wanda mutum ya zo ya kuma ya dinga zuwa yana kawo su yana yana ganin kamar wani sabon ilimi ya kawo yana ganin kamar ya zo da wani abin da mutane ba su zo da shi ba Eh, wani abu da ya baka mamaki sai ya dauko abu kuma da harafi ko paraphrasing baya yi fa eh da haraf zai ɗauki kuma kuma kuma ya ce wai wai wai wai ba sun daren jiya ne ya rubuta wannan abu kaga daren jiya wato ka kafe ke dafa ni ma zan iya wannan kafe wanda ya wadda ne Allah ya kyauta to alqur'aniyun wa wa sunna su kuma na Muhammad Sani Umar al-Laimuni a a hadisi ya za mu karanta as-sunna wal al-qur'aniyun wa sunna ta malam da ya rubuta a game da su ƴan qur'aniyun masu cewa su ƴan qur'ani ne zalla ba kuke ba ba sai ba ko to bari mu karanta eh shine malam ce wa yaqul hafiz abu abdullah al-hakim an-naisaburi abu abdullah al-hakim an-naisaburi yana faɗa ya faɗa wannan a cikin al-madkhal ila kitabul iklil dinsa وقد روى عنه من أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة akwai sahabban manzo Allah kimanin dubu hudu tsakanin maza da mata da suka ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sahibuhu sahibuhu nayifan wa 20 sana sun sahabanci manzon Allah shekara 20 da wani abu bi makka qabla al-hijra thumma bil madina ba'da al-hijra a makka kafin hijira sannan kuma a madina bayan hijira hafizu anhu aqwalahu wa fa'alahu suka haddace maganganunsa da aikace-aikacensa wa naumahu da baccinsa wa yakamatahu da farkensa wa harakati da motsinsa wa sukunihi da kuma sukuninsa ya tsaya baya motsi wanda duka ba wani dan adam da aka taɓa da aka taɓa masa haka hannun bashin sai ana zuwa suna in za su yi kirgawa su ruwa jin sirrin sai sun faɗa nan bashin yake a bacci sai sun faɗa sabon nan wa qiyamahu da kuma miƙewarsa wa qu'udahu da kuma yadda yake zama wa ijtihadahu da kuma wanda yake ijtihadi wajen ibada wa ibadatahu da kuma yadda yake ibadarsa wasiyarahu da kuma tarihinsa wa magazihi da kuma yaƙoƙansa wa sarayahu yaƙoƙan da ya halarta da yaƙoƙan da ya aike yayi wa mizahahu da kuma barkwancin da mazala yi akwai barkwanci zabi ne musamman wanda malamai suke fitar da shi barkwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zajrahu da abin da ya tsawa a ya tsawa akai wa kubahu wa kubahu wa kubahu da kuma kubahunsa da yayi wa akalahu da yanda yake ci wa shurbahu da yanda yake sha wa mashyahu da yanda yake tafiya wa sukutahu da yanda yake shiru abinsa wa mula'abatahu ahlahu da yanda yake wasa da iyalansa wa ta'dibahu farasahu da yanda yake ladabi ma dokinsa wa kutubahu ila almuslim da kuma wasiqoin da ya rubuta zuwa ga musulmai wal mushriki da kuma wasiqoin da ya rubuta zuwa ga mushrikai wa uhudahu da kuma alƙawarinsa da yayi wa mawafiqahu da alƙawari wa alhabahu da kuma wato yanda yake kallo wa anfasahu da kuma yanda yake numfashinsa wa sifati da kuma sufofinsa wa hada siwa ma hafizu anhu min ahkami shari'a wanda kuma in ma ka cire ba wanda fa in ka cire ma abin da aka roƙo ma na na shari'a kenan wanda shari'a ce da ma dole a roƙo wannan abuwa ai ba shari'a ba ba dole ta roƙo ba wanda a ganin mu misali amma haka su a wajen su ma wannan duk shari'a ne duk sun roƙo wa ma sa'alu an al-ibada da kuma abin da su da kansu kamata tambaye shi gami da bau ibada wal halali da kuma halal wal harami da haram wata haka mu fihi ilahi ko suka je suka neme ba za ya musu hukunci gami da wannan saboda haka ga wanda ya ce shi yanzu wani kala kato shi ba mu da sunna waye waye waye waye wannan kaga yana sai kawo mutane kafirci a cikin al'umma shi kansa wanda abin da zo da shi kafirci ne ziryam yace inna shakhsiyatan nabiyyi hiya imtidadun lil qur'an yace ga wanda ya lura wato a yanayin shakhsiyar manzon Allah personality yanayin ginunnan mutuncin manzon Allah ya ya samo shi daga Qur'ani waya sharhul Qur'ani abinda manzon Allah yake shi kansa a aikace kamar a aikace yana ga maka fasar Qur'ani shi sa ayar ce ta awwal Qur'an fa hiya al-Qur'an fa fil Qur'ani qisun kathira a Qur'ani akwai kisoshi da yawa wa amil ummi sabiqa daga al'ummi wanda suka gabata wa abana anil ummudaj السيء والأنموذج الجيد القرآن يعني بيان مثالي وانا سيكي باسي لكي ده مثالي ما سيكي مثالا كفاية ده مثالا مثالا مملي فالسنة النبوية فكان إذا كما سنة وتتكي كما زمان الله هي الطريقة العملية إذا تي واتو حنيا عيكتي وتطبيق المجسد da kuma hanyar da ake ɗabbaƙawa ɗabbaƙawa na aiki da ta'alimi dini na wato koyarwa addini baki daya wa kada bakka sahabatu rasulillahi ba'da wafatihi kuma lallai sahabban manzo Allah sun yada wannan sunan bayan rasuwarsa kashi ta ta'affum bi kitman ilmi saboda suna gudun kasi zulubi in sun ta hanyar ko ta hanyar koyo ilimi wa tamma hibbuha kuma aka kiyaye wannan sunan a an tariqi al-amal biha ta hanyar aiki da sunna din wa hadhihi min ahammi al-wasail fi hibbi sunna an-nabawiyya wannan yana daga cikin mafi muhimman hanyoyi da aka yi wajen kiyaye sunna shine sahabbai su koya mana bayan su na bayan su koya mana bayan su wannan kuma haka da manzo Allah ya faɗa za ku ji za kuma a ji daga wanda ya ji za ku ji za kuma a ji daga gare ku za kuma a ji daga wanda ya ji daga gare ku shi ma wannan hadisin abdulbar idan ba gani cewa bai za a inganta ba hadisin ya tabbata ce wannan hadisin ya ce za ku ji sannan kuma za a ji daga gare ku kuma za a ji daga wanda ya ji daga gare ku kaga yana magana wayan sahabbai da kuma tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina فتصديق العمل لما جاء به القرآن والسنة من من عبادات ومعاملات وأحكام وأخلاق وآداب a wato fatasbiqul amali wato dabbaka shi a aikace lima ja'a bil qur'an da abin da qur'ani ya zo da shi da sunna na ibadoyi da ma'amalolin rayuwa da hukunce hukunce da halayya da kuma dubba hadha ad'a ila tasbit al-hibbi wannan shi ya fi kawo kiyaye kiyaye wato sunna din ita kanta idan kace babu waɗannan abubuwan to kace ai babu babu hukunce hukuncen baki babu shari'a saboda dama abin da ake yi a aikace shi ta abin da aka samu a aikace musulmai na yi wannan ya fi ƙarfi ma akan abin da aka ruwaito kawai a ilmanci saboda duk abin da aka ruwaito a aikace to dole ilimi ya fi da yarda shi kamar aikin wasu bukari duna ziyaratin auna kusan ya ce wasu bukari da kuma wanda ake za a riga wato ambatansa ba tare da an mishi wani ƙari ba ko an tauye wa hada ma yumkin i'tibaruhu i'tibaruhu al-mutawatir al-amali wannan shi zai yi a izina da shi ko a yi la'akari a ɗauke shi a matsayin kamar wani mutawatir ya amali abin da ya zama mutawatir ya yi ta hanyar gangan ko aka same shi a aikace kamar misali abin da ake ruwaitowa na mudun mutanen madina awon da suke yi wanda aikace suka suka suka ruwaito daga sahabbai daga mazala daga sahabbai daga man da suka bayan su a lokacin sai na ba mali so wannan kaga shine almutawatir la amali ai wa hubbu sahabati li rasuli bari mu je can sai mu tsaya وحب الصحابة للرسول بلغ حدا من التواتر يجعل الباحث مهما كان مقربا san sahabbai da suke maza Allah ya kai matsayi matsayi na wato gangami ganganku ta yadda duk wani mai bincike ko yaya yake da mummuna wata yake da manufansa wani mummuna manufa yuqin bi zalika dai tabbatar cewa wannan mutane sa san sa san maza Allah su wa min musalzimati hadha al-hubbi an yahfaza al-muhibbu kalam mahbubi dan daga cikin abin da yake lazumta wannan soyayyan shine shi ya zama ya kiyaye wanda yake so din maganganunsa baki daya da kuma wafari da kuma aikace-aikacensa wa sakanati da kuma wato rashin motsinsa shirin da matsala ba yi ana rawaitowa wannan fa in kana al-mahbubu imam al-imam al-ummati wa qa'idaha wa rasula wa rasulaha kana al-muhibbu akthar iktida'an idan wanda ake so shine shugaban al'umma baki daya kuma shine jagoranta kuma shine manzanta kana al-muhibbu akthar iqtida'an sai zama shi wanda yake so din wato mai ya fi shi ya fi kowanne kowanne mutum koyi da shi manzo Allah din لانه مكلف بهذا من ربي saboda ubangiji da ma ya kallafa mishi dole ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duk wanda ba yi da wuya ga wanda ya kalli sira na magabata sirar sahabbai zai gane cewa yadda sahabbai suke son wannan annabi nasu kuma daga cikin alamar da zai gane soyayyar da suke masa shine sun kiyaye komi nashi sun kiyaye komi nashi to kuma gashi wanda a wanda ake so ne ko shine manzon Allah shine ce fa idza kana al-mahbub imama la'ima wa qaida wa rasula kana al-muhibbu sai zama shi wanda yake so din kuma ya zama aktar iqtida'an shi yafi kowanne koyi da manzo Allah kuma to kaga wa yafi koyi da manzo ya yafi koyi da manzo Allah kenan sahabbai kenan ba wanda yake sahabbai koyi da manzo Allah da haka duk abin da suka rubuta dole ka karba duk abin da suka rubuta dole ka karba wannan shine yasa malai ya kawo mana wannan wannan magana din wannan magana ce ta da ya dauko ta a cikin wannan alhadatha wa mawqif wa mawqif wa min as-sunnah alhadatha wasu mutane ne da suka fito suke yan modernity sai su tsaya wa musulunci wani sai kawo fasara da zamani kaji kaji diyansa kuma Allah ya kyauta da sai mu ga anan insha Allah ta'ala to abin da muka ji Allah ba mu lada abin da muka sani Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انك لا جهل وتتم على الخير انك لا تكن يدك شادي ربنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين هذا لا يا كربي عبادنmu Allah karbi ibadanmu ala zan ma Allah ta'ala ya dawo da su lafiya Allah karbi bautan su da suke yi Allah karbi ibadan su baki da mu ma Allah ta'ala da bai sa mun je ba Allah ya karba mana wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Alhaji Hamza ya mun magana ina da malin kamar za a aikin hayar ko eh kamar ya ce ya dai ce ma a sa shi a addu'a eh to ina da malin ko za a yi aikin kenan Allah ta'ala ya ya sa a yi sa a yi a sa'a Allah sa a yi a sa'a Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya da dukkan sauran wato masu rashin lafiya cikin yan uwan musulmai Allah ta'ala ya bashi lafiya akwai abokan mu kamar da muka na sha faɗa wani abokin bai da lafiya shi ma Allah ya bashi lafiya ana ta dai safa da barwa shi ma za a yi aikin ko ba za a yi ba Allah ta'ala ya sa mana albarka a duk abin da muka nema na neman mu da kuma wato abin da muka sa a gaba Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.